إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masuru al-Imam al-Bukhari a nan anguwar Sunisi domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na Kitabut Tauhid a karkashin majalisin mu mai taken tauhidi shine asalin addini yau muna daya ga watan Rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 wannan kuma shi ne darasinmu na biyar a cikin karatun wanda littafi mai albarka idan ba a manta ba za mu tashi babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahmihima babu mai bayani akan wanda ya yi tabarruki abinda ake ce ma tabarruki shine neman albarka wanda yayi neman albarka ta al-shajar ma'ana ice ko kuma dutsi ko abin da ya kama da haka ma'ana dai wannan babin zai muna bayanin hal tabarruki hal neman albarka da wani abu ya halatta wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki afara'aytumul lata wal uzza shin ba ku ga lata da uzza ba ma'ana lata da uzza suna daga cikin duwatsu da ake bauta ma to shi sa aka kawo shi sama da yayi muhallu shahid da wannan ayar suna bauta musu suna neman albarkansu in suna da bukata suna zuwa suna rikonsu wannan alistifhamul inkari ne ma'ana tambaya ce ta inkarin abin da suke yi an abi waqid bin laifi qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين من يتتارى منظر الله صلى الله عليه وسلم زوى ياكم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر الهالي ألوكة منا سبر ربوة دكاهورتي معنا منا ساب مسلمتا وللمشركين سدرة يعكفون عندها مشركيكما سنة دا wani iccen magarya da suke tabarruki a wajensa ma'ana suke neman albarka a wajensa wayanutu na biha aslihatahum kuma suna rataye takubbansu yuqalu laha zatu anwatin wannan iccen na magarya ana ce masa zatu anwat ma'ana ma'abuci wurin rataye takubba abinda suke yi da rataye takubba shine neman albarka ma'ana in za su yaƙi kamin su tai sai su rataye takubban su ga wannan iccen dan wai iccen ya sanya mami ya sanya ma takubban albarka a ci nasara ko a wajen yaƙi famararna bi sidratin waqi da yace sai mu ma muka bi muka biyo ta wata iccen magarya a bisa hanya fa kulna sai muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ij'al lana zati alwatin ka sanya muna mu ma ice ma'abuci rataya ma'ana wanda za mu riƙa rataya ta kubbanmu kama lahum zatu anwatin kamar yadda su ma suke da iccen da suke rataye ta kubbansu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Allahu akbar Allah mai girma ma'ana wannan kalima ce ta mamaki innaha sunan ai dama wannan hanyoyi ne ma'ana hanya ce wadda mai yake da suna za ku bi kuntum wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa kunce kama qalat banu isra'ila kamar yadda banu isra'ila suka ce li Musa ga annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya musu ka sanya muna abun bauta kamar yadda suke da abun bauta qala sai ce innakum qaumun tajhaluna lalle ku mutane ne jahilai wannan ayar lokacin da Allah ya tsayatar da banu Isra'il daga teku daga fir'auna a cikin balagoro da za su na gudun tsira suna akan hanya sai suka ga wasu mutane suna bautar dan maraki sai suka ce ma annabi musa mu ma ka sanya mana ubangiji ka sanya mana allah wanda za mu riƙa gani muna bauta mishi kamar yadda su ma wannan ga allah su suna ganin shi suna ne suna bauta mishi ana gane da ke wannan shi ake ce ma godiyan maye allah ho shi ne ya tseratar da su daga daga azaba amma yanzu sun manta to shi ne sai manzo allah ya ce kun ce kamar yadda mutanen annabi musa suka ce masa latarkabunna sanana man kana qablakum tabbas sai kun bi sai kun kama hanyar mutanen da suka gabace ku ma'ana sai kun rika kwaikwayon yahudawa da nasaru rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito sa wa sahahahu kuma yake da suna ya inganta sa kenan a wannan hadisin kamar nan manzo Allah yana jan kunnuwan mu ne game da ni game da koyi da yahudawa wanda kuma ya nuna cewa sai an samu su daga cikin musulmai suna koyi da me tunda nan yake na tarkabun na sanar man kana qablakum wanda su gabace ku su wane ne su ne yahudawa da nasaru ɗan magana suka ce inda saniyar gaba ta sha nan ta baya za ta sha ko to kai kada kasance daga cikin su fihi masail malai ce a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula na farko tafsiru ayatin najm mun samu fassarar ayar da take a cikin suratul najm الثانية نبي معرفة سورة الأمر الذي طلبوا سنن يندى الأمر da suka nema yake ma'ana sanin abin da suka nema kaman ana an nuna muna abin da suka nema menene shirka ne tunda har manzon Allah ya kwatanta shi da me da babbar shirka abinda yahudawa suka nemi annabi Musa ya musu asalisa na uku kaunuhum lam yaf'alu kasancewar ba su aikata ba sun nema ne amma ba su aikata ba الرابعة نهد كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك كسنتي ورسو su sun nuhaci kusanci zuwa ga Allah da wannan lizannihim annahum annahu yuhibbuhu dan zatan su Allah yana son wannan ma'ana waqid da suka ce a sa musu wannan itanyar su wai ba sun nema bane dan saboda sanya ma Allah kishiya ko dan kangaranci ga Allah a'a su sun yi tsammanin kamar Allah yana son haka ne ana gane da kyau ko to amma kuma gashi abinda nake so in hadi ya hade shi a gaba yace al-khamisa na biyar annahum idha jahilu hada ba shi bane nake so in ce abinda nake so in ce shine jahilcin nasu ba a ba su uzuri ba akai ana gane da ke ko manzo Allah bai ce ba tunda ba su sani ba to bari a kyale su bari ai abinda suke so zuwa gaba za su sani a kai tsaye sai aka me sai aka taka musu birki kenan karhe tunda zahin shi ake dukansa ko wannan shi ne alhamisa na biyar annahum idha jahilu hada idan ya kasance sahabbai da suke a zamanin ma'aikin Allah sun jahilci wannan fa ghayruhum aula bil jahli to wanda ba su ba shi cancanta da ya jahilta ma'ana in ya kasance wasu a zamanin manzon Allah sun yi irin wannan sun jahilci cewa wannan shirka ne to wanda suke a wannan zamanin namu su suke cancanta da haka kenan da haka kada ya zama to abin mamaki a gare ka dan an gaya maka cewa abu kaza wa shirka ne ana gane da kyau ko dan saboda abu ne wanda yake mai boyewa as-sadisa na shidda anna lahum min al-hasanati wal wa'd bil maghfirati ma laysa li ghayrihim kasancewar sahabbai suna da kyaukyawan aiki da kuma alkawali na gafara da Allah ya musu ma laysa li ghayrihim wanda wani baya da wannan ma'ana koda a ce ma wai domin akwai 'yan shi'a da suke zargin sahabbai da suke kokarin duk inda wani aibi na sahabbai ke su bayyana suna kawo wannan hadisi suke sahabbai ai su ma akwai masu shirka sai su kawo wannan hadisin ana gane da kyau ko to shine in ma ka tayi akan cewa sun aikata alhali a hadisin sun aikata ba su aikata ba to shi ma nan dan ya tare maka hanya ne aje ma akan cewa sun aikata to gafarar da ke gare su a wajen Allah madaukakin sarki ta isa ta ta lalata wancan abin da suka yi in ma sun yi domin Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum ila akhir al-aya Allah ya ce ya tanada musu wata irin gafara da wani sakamako na musamman wannan shine kenan yace as-sabi'a na bakwai anna shay'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'zurhum kasancewar manzon Allah bai musu uzuri ba shine abin da nake so in ce dazu bal radda alaihim sai dai manzon Allah ya musu raddi bi qawlihi da fadin sa Allahu akbar innaha sunan la tattabi'anna sanana man kana qablakum fa faghallaza al-amra bi hadhihi thalath sai manzon Allah ya tsananta ya girmama wannan al'amarin da wannan abubuwan guda uku me yake da abubuwan guda uku Allahu akbar innaha sunan latattabi anna sannan manka dukkan su wannan taukidi ne Allahu akbar kalima ce ta mamaki innaha sunan tabbas taukidi ne latattabi anna shi ma tabbas taukidi ne kawai manzo Allah ya girmama abun ya nuna musu munin abun a cikin magana asamina na na takwas al'amrul kabir har yanzu dai a cikin wannan hadisin mun samu wani al'amari mai girma وهو المقصود wanda kuma shine manufa ta kawo hadisin annahu akhbara anna tal anna talabatuhum ko talbatuhum ka talbati bani isra'ila kasancewar manzo Allah ya ba su labarin cewa abinda suka nema kamar abinda banu isra'il ne suka nema lamma qalu li Musa lokacin da suka ce ma Musa ij'al lana ilahan ka sanya muna abin bauta abinda ma da yake so ya nuna muna gaba ɗayan dalilin da ya sa aka kawo wannan hadisin shine wannan maganar da manzon Allah ya ce musu sun yi irin abun da yahuda suka ma suka nemi wa suka nemi annabi musa faɗin wannan maganar shi yake nuna ashe abun da suka nema menene shirka ne shi ne dama muhallin shahidkin ai kun ji a cikin hadisin babu inda aka ce shirka ko to faɗin kwatanta aikinsu da aikin banu isra'il shi yake nuna abun menene abun shirka ne kuma wannan zai ƙara ƙarfafa mana wancan darasin da muka yi na gaba akan cewa sahabbai suna ba da dalili na ƙaramin abu dalilin na ƙaramin abu da babban abu ana gane da kyau ko nan na banu isra'ila babbar shirka ce su kuma na sahabbai menene ƙaramar shirka ce tunda su neman albarka ne suka nema a yi ma'ana idan a nuna mana shirka dai shirka ce duk da akwai bambanci amma dai dukkaninsu dalilai guda suke kore su التاسعة نترى أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله kasancewar kore wannan ma'ana kore neman albarkan wani abu wanda ba Allah ba yana daga cikin ma'anan la ilaha illallah ma'adiqatihi tare da karancin abun wa kafa'ihi ala ulaika da kuma koyewarsa ga waɗannan abin da yake nufi zaka gani ba zaka ma iya tsammanin cewa wannan abu in kai menene ba shirka ne ana gane da ke ko irin wannan kuma ana yin shi so da yawa yanzu misali irin wanda za su sanya kabarin shehiwa hoton shehiwa ne su sa shi ga abin ga yawa ga shem ko kuma mutum ya sa shi ga mota duka ba hukumi ba hukumi suke ni gidan ba sai neman ne neman albarka neman tabbaci ne tabarruki neman shehu ya kare su ko kuma ya sa musu albarka a cikin me a cikin abin da suke yi ana gane wannan kuma alhali shirka ne wannan shine kenan ko kuma me yake da suna shehi yana arwalla ruwan arwallansa ana tattarawa ko ya zo ya zanna mutum ya ɗauki takalmin shi yana goga ma jikin shi ana gane da kyau ko wannan duka baya halatta rauda sha to kaji rauda subhanallah kawai kai ta kallon hotuna na mamaki ka ta kallon shi ya kuro maka idanu ala kaina da ke ku subhanallah wasu ko ya goma su ta cikin daki duka wai kashe kuma wannan asali shi zai jawo shedannu don hotuna a cikin daki suna jawo shedannu kuma suna hana mala'ikun rahama su shiga wannan shi ne kenan wajen wajen bidar ba a tono rama ne ko wannan dama shi inda aka ce ma mutum ya bace to kada ka yi mamakin abin da zai yi kenan duka wannan kuskure ne ba a tabarruki da mutum ba a tabarruki da wani sawunsa ko abin da ya kama da haka manzan Allah dai ya tabbata ana tabarruki da shi ana gane da kyau ko sahabbai hatta ruwan arwallon manzan Allah ba su bari hatta jini ya kama manzan Allah abin ga duk da manzan Allah bai ce su yi ba kuma shi asali baya masu to dan dai suna amfanuwa da abin ne sai yana kyale su ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan da gashin manzo Allah in ya shace kai su ke ɗauka su yi su yi amfani da shi ko kuma wani zane wanda ya taba sawa a jikinsa sai kaga mutum ya ya rike shi ya aje shi in mutum baya da lahiya sai a sa a wanke wannan ruwan a bashi sha kuma sai ya samu lahiya amma ba a taba rawaitowa bayan manzon Allah wahi kowa daraja kun taba ji an ce Abubakar gashi yana arwala ana tare ko kuma ya kabuto majina wani wani ya kwashe ya shafa mar jiki duka wannan shi ke nuna batar waɗanda suke yi daga baya mala ya ce al'ashira na goma annahu halafa alal futiya kasancewar manzon Allah ya yi rantsuwa a kan fatawa kamar da mu gani a baya wa huwa la ya halifu illa li maslahatin kun manzon Allah baya rantsuwa sai da wata maslaha in ka ji manzon Allah ya rantsuwa to wani babban abu ne na musamman alhadiya ashara na goma sha ɗaya anna shirka fihi akbar wa aswar kasancewar shirka akwai karama kuma akwai babba li'annahum lam yartaddu bi hada domin wannan abun bai sa suka yi ridda ba bai sa suka bar musulunci ba ita kuma babbar shirka ita ce wadda take hidda mutum daga musulunci الثانية عشر نقوم شابي قولهم فإنسوا ونحن حدثاء أهد بكفر faɗin su cewa alhali ba mu jima da barin kahurci ba ba mu jima da musulunta ba fihi anna ghayrahum la yajhalu dhalika dalili ne akan cewa ashe wasu su ma'ana sauran sahabban da suka jima su ba su jahilci haka ba ana gane da kyau ko ashe abun ma ba wai sahabbai bane gaba ɗin suka mi suka jahilci wannan sabin tuba ne ana gane da kyau ko su ne suka jahilci wannan yawwa الثالثة عشرة نقوم شاؤكو التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه wannan yana nuna muna halaccin kabbara idan wani abun mamaki ya bayyana ga mutum ko kuma me yake da suna wani abu wanda yake na ko wani abu na birgewa dukan shi na ɗaukar ta'ajjub birgewa ko mamaki khilafan liman kariha ma'ana sabanin waɗanda suka karanta wannan ma'ana akwai masu ganin cewa makruhi ne dan an yi wani abu na mamaki ko na birgewa ai kabbara to kamar nan malam yana musu raddi ne cewa wannan hadisi dalili ne akan ni akan halaccin yin haka misali a boko in wani ya abu na birgewa ya ake yi tabi ake yi to a musulunci ne kamata ai kabbara ya kamata ai shi in kai kabbara ka sa zaka samu abubuwa guda biyu na hurku kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi kuma kayi zikiri zaka samu lada amma in kai tabi to baka da ko guda daga ci ban ce zaka samu zunubi ba ana gane da kyau ko da wannan babu dalilin da yau zaka sa akwai abin da yake daga cikin al'adat wanda kai tsaye ba a cewa in mutun ya ya samu zunubi domin da da a ce dole ne tabi to da in dole ne ai kabbara to da in kai tabi anan ne za a ce ka samu ne ka samu zunubi amma in kai tabi za a ce kayi abin da yake ya saba ma ne ya saba ma sunna wannan shine kenan sai balan yace as-salisata ar-rabi'ata ashara na goma sha hudu saddu zara'iya a cikin wannan darasin akwai nuna muna saddu ka'ida ta saddu zara'iya abinda ake ce ma saddu zara'iya shine wani abu toshe banna akai tsaye hana toshe hanyar da za ta iya kai ga ɓanna shi ake ce mami saddus zara'i amma asalin shi huwa man'u ma huwa mubahin li'alla yu'addi ila mafsada shine a hana wani abu wanda yake ya halatta dan kada ya kai ga zuwa fadawa ga sabon Allah misali sayar da bindiga ya halatta ko bai halatta ba amma akwai lokacin da za a iya hana sayar da ita lokacin da ake cikin fitina misali ana gane da kyau ko wannan shine kenan bisallai dai duka wannan suna daga cikin abin da suke shiga babu na ijtihadi kuma wanda suka yi yawan amfani da su shine sune alƙallai da kuma masu bada fatawa misali zaka yi tambayar malami malam wani kaza ya halatta in ya lura da cewa wanga in aka ce mishi ya halatta akwai matsala to sai ce a ba ba a yi bai dace kai ba shikenan ya kyale ka duk da ya halatta amma kai ya san da ya aka haramta maka ne akwai ne akwai matsala ko to wannan shine kenan to wannan duk yana shiga a cikin babi na saddu zara'i ka'ida ce mai muhimmanci sosai al-khamisata ashara shi yasa a lokacin Umar ya taba cewa duk wanda ya saki matarsa saki uku a kalima guda to sakin ya kuma ko haka aka aka aka yi hukunci a lokacin shi abin da ya saye wannan dan saboda ya ga mutane suna wasa da saki shi ce to duk wanda ya sake ce matar shi ya sake ta sake uku to ta abu sake uku ne ta haramta a gare shi ga alhali ko in ka ce matar ka na sake ki sake uku a musulunce sake nawa ne yake guda ne amma sai ya tabbatar da wannan saboda kada a rika wasa da ni kada a rika wasa da saki to wannan duka yana daga cikin sadda zara'i al-khamisata ashara da goma sha biyar annahyu an tashabbuh bi ahli al-jahiliya a ciki akwai hani game da game da kamanceceniya da mutanen jahiliya as-sadisata ashara na goma sha shidda al-ghadab inda at-ta'lim hushi a wajen koyarwa kun ga manzo Allah nan yayi hushi ne faɗi wannan magana a shekara ga lafin malam dan kai wani abu yayi hushi a wajen karantarwa a'a me yake da suna ana buƙatar haka wani lokaci zuwa wani lokaci wani lokaci a dara wani lokaci a yi hushi akwai lokacin da in manzon Allah ya hushi sahabbai har sai sun kai suna mun tuba ya manzon Allah mun tuba ya manzon Allah dan saboda hushin da yake yi dan manzon Allah in yi hushi huska shi jawur take yi sai ce as-sabi'ata ashara na goma sha bakwai alqa'idatul kulliyya mun samu ka'ida ga mamma da kaulihi domin faɗinsa inna hassunan ma'ana ƙa'ida shi ne sai an samu musulmai wanda za su rika koyi da ne da yahudawa da nasaru wannan manzo Allah yana ba da labari ne littahziri ba wai ana ba da labari ba ne na cewa ko ka so ko baka so ba sai ka ya'a kama ana ba da labari ne kai ka yi kokari ka shiga daga cikin ne daga cikin masu koyi da su kan ba wai manzo Allah yana baka hujja kai bane a'a الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة kasancewar wannan faɗin cewa za a samu masu koyi da yahuda daga cikinku alamun min a alamin nubuwa wata alama ce daga cikin alamomi na annabta likaunihi waka aka ma akhbara domin abun ya abu kamar yadda manzon Allah ya ne ya ba da labari ga munan da samari masu zazzabe wando ana gane da kyau ko ga munan da samari masu masu 31 da ya za mu zo a zancen shi akwai bayo na musamman aka yi a kan shi ana gane da kyau ga wani da samari masu suna abdullahi amma ya mai da kanshi meci da abin da ya kama da haka abubuwa da yawa ga sanan su anniversary su saɗan kunnen su wane ne su barin a kaihu zago-zago kamar mai ke da suna kawan mazuru an san mazuru ko a tasi'ata ashara na goma sha tara anna kullama zamma Allahu bihi al-yahuda wan nasara fil qur'ani annahu lana duk abinda Allah ya zargi yahudawa da nasaru da shi al-qur'ani to namu ne ma'ana duk inda kaji Allah ya zargi yahudawa da nasaru akan wani abu da suka yi to wai yanzu ba yahudawan bane ake ma wa'azi waye ake ma wa'azi mu ne ake yi ma a tamna tsakkowa ne dan mai rai tsoro ana gane da ke ku na wannan shine kenan العشرون لا الشرك أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر كسن cewar ya tabbata a wajen su sahabbai akan cewa ibada tana ginuwa ne akan umarni shi yasa sai da nema ne suka yi ba kai tsaye suka yi ba ko dan sun san ita ibada sai an mi sai an ce ai shi yasa suke cewa al-aslu fil ibadati tawaqquf ko a taukifu alal adilla asali duk ibadar da za ka yi ba ka yi sai ka samu mai dalilin da ya ce ka yi fasara fihi tambihu ala masailin kabri wannan sai kasance a cikinsa akwai faɗakarwa game da matsaloli na kabari ma'ana tambayoyin da za a mutum a cikin kabari amma man rabbuka fawadih tambayar da za a mutum waye ubangijin kashi wannan abu ne wanda yake sananne wa amma man nabiyuka amma tambayar da za a maka wane ne annabinka famin ikhbarihi bi anba'il ghaibi idan kace annabinka Muhammad to dalilin ka shine gashi ya baku labarin abun da yake gaibi ne kun babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba illa man irtada min rasulin ana gane da kego wa amma ma dinuka amma idan an tambaye ka ma dinuka famin qawlihim to daga fadin su ne ij'alna ilahan har zuwa ƙarshe kenan idan an ce madinuka addinina shine musulunci musuluncin nan kuma shine mi kauya ga Allah madaukakin sarki alhadiyatu wal 20 na 21 anna sunnata ahlil kitabi mazmumatun ka sunnatil mushrikina kasancewar hanyar ahlul kitabi yahudawa da nasaru abur zargi ce kamar hanyar mushrikai ana gane da ke ko na abinda ake so a nuna muna a cikin wannan hadisin in ka dogara da wannan hadisin za ka iya kasan ka ba da amsar tambayoyin da za a mana ka bari ba sun kana gane da kyau ba man rabbuka a ciki za ka iya samun waye ubangijinka a cikin wannan hadisin ma dinuka man nabiyuka a cikin wannan hadisin za ka iya samun dalilin ne waye annabi na shine sai ce maka daga cikin dalili shine ya bada labarin gaibi kun ba wanda ya san gaibi in ba ba in ba annabi ba me addinin ka addinin ka shine kishiyar abin da yahudawa suka nema a ne amin a sa musu ana gane da ke ku shine abin da yake nufi kamar a cikin wannan hadisi in ka zauna kai dogon tare zaka iya kira to amsa ta wannan tambayoyin da za a ba mutum a cikin ne a cikin kabari shine abin da yake nufi na'am ya ce in aka tambayar kabari da ake caman na biyuka kowa har mutane da busu yi zamanin manzon Allah ba annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam su ma cewa su yi nabi Muhammad amsa a nan a'a wanda busu yi zamanin annabi Muhammad ba za su ce annabin su kaza misali wanda suka yi zamani da annabi musa sai nabiyi musa wanda suka yi zamani da annabi ibrahim nabiyi ibrahim amma daga lokacin da aka turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har yahudawa da nasarun gaba ɗayansu ba wanda za su cewa annabi su ma'ana amsa ta kwarai gare su shine su cewa nabiyi muhammad domin shine annabin karshe wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira wannan shine kenan kenan na goma na ashirin da ɗaya kasancewar yadda hanyar mushirkai take mummuna a burzargi kamar yadda masu bautar ɗan maraƙi ana gane da kyau ko suke abun wauta wanda za ka ce ma ɓatattu kai tsaye to haka su ma yahuda da nasaru za ka ce musu ɓatattu ma'ana ba su da bambanci domin dukkaninsu mushirkai ne illa ya an zo fayyacewa ne sai a ce wannan ahlul kitabi wannan mushirkai amma umuman dukkaninsu kahurai ne lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi yan dukkaninsu menene arna ne ala gare da ke ko wannan shine kenan الثانية والعشرون نا عشرين نبيو أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة كسن شوار واندا يربو دقواني ممونا أبو ديسا بينسا wanda zuciyarsa ta rabu da wani mummunan abu da ta saba yi to ba a amintuwa da wataran zuciyar nan ya kasance ta yi wannan abu ma'ana ba a amintuwa da cewa wataran ba a amintuwa da kasancewar akwai sauran wannan abun ba san kuna gane bari mu filla filla annal muntaqila min al batil kasancewar wanda ya bar wani abu na banna da ya saba annal muntaqila min al batil kasancewar wanda ya bar wani abu na banna alladhi itadahu qalbuhu wanda zuciyarsa ta saba yi la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun ba a amintuwa da ya kasance a cikin zuciyarsa akwai saura min tilkal ada na wannan al'adar liqaulihim domin fadin su wa nahnu hudatha'u ahadin bi kufrin abin da yake nihi shine yanzu misali mutum ne ya musulunta kirista ne ya musulunta bai jima da musulunta ba ana iya wataran kawai kwatsam sai a gaya haka ana gane da kyau don mi don ya saba ana gane da kyau to shi ne abin da yake nihi to su ma kasancewar sun saba da irin wannan a zo a rataye abu shi ne wannan kin yami ya taso musu ana gane da kyau ko shi ne abin da yake nihi ma'ana dai kama ana nuna muna idan mutum ya saba yin wani laihi ya tuba ya bari dan wata ran an samu kasarar lafiya ta kama shi ya shiga a ciki kada kai tsaye mu hukunci akan cewa ai ya tadda tuba yayi tuban mazuru ko kada a ce haka a'a mai yiwa ta lallabiya ce dama ai magana suka ce sabo turkan wawa ko wannan shine kenan wannan shine kenan ko an bayyana shi sai ya koma na babu ma jaa fi dhabhi li ghayri babin da ya zo game da bayanin yanka ga wani Allah ma'ana har ya halatta ka yanke wani abu ga wanda ba Allah ba wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki kul inna salati kace lallai sallata wa nusuki da kuma yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin gaba ɗayansu na Allah ne ubangijin halittu la sharika lah baya da abokin tarayya wa bidhalika umirtu kuma da wannan aka umurce ni in kasance bana shirka ga Allah wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon masu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki muhallin shahidai da yankana ma'ana babu wanda zamma yanka in bawa ba in ba Allah wa qawlihi da kun fadin sa fasalli li rabbika wanhar kuma kai sallah domin ubangijinka wanhar nusukaka kuma kai layya ka soke taguwarka an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimati manzo Allah ya bani labarin kalmomi guda hudu la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah Allah ya la'anci dukkanin wanda ya yanka ga wani Allah la'anallahu man la'ana walidaihi Allah ya la'anci dukkanin wanda ya la'anci iyayensa la'anallahu man awa muhdisan Allah ya la'anci dukkanin wanda ya taimaka ma mabannaci la'anallahu man ghayyara manaral ardi Allah ya la'anci dukkanin wanda ya canza iyakar ƙasa la'anta la'anta la'anta la'anta me ake ce ma la'anta tsinuwa ko me ake ce matsinuwa yawwa shine at-tardu min ar-rahma korewa daga ne daga rahama idan ku ka rasa rahamar Allah to ka rasa komai sha'i yake cewa rabbi rahimun wa rahmanun wa rahmatuhu tatmil wujuda wa tughni kull muhtaj man nalaha fa huwa najin yawma mahsharuhu biha wa man lam yanalha laysa bin najih ya ce tseratar mutum a ranar alkiyama ta danganta daga rahamar Allah ce ana gane da ke ku shi yasa manzo Allah ya ce babu wani mutum daga cikin ku wanda aikinsa kawai ya isa ya shigar da shi ne aljanna illa an yatagammada illa an yatagammada Allah lahu bi rahmatihi sai Allah ya hada masa da rahama sahabbai suka ce wala anta hada kai ya manzo Allah manzo Allah ya ce wala ana ko ni aikin da ko ga ina yi bai isa ya sani aljanna ba illa an ya tagammada ni Allah bi rahmatihi sai Allah ya ƙara mini da rahamarsa wannan hadisin ba wai yana nuna ba aiki baya tasiri a wajen shiga aljanna a'a yana nuna tsadar aljanna ne ta yadda duk aikin da zaka yi bai iya sai maka aljanna sai Allah ya ƙara maka da me da rahamarsa ana gane da kyau ko dan akwai wanda suka ma wannan hadisin bahagon fahimta sai suna cewa a to kun ji da rahama ake shiga aljanna ba da aiki ba kun ji aljanna ta mai rabo ce ƙarya kake aljanna ta mai aiki ce ana gane da ke ko wannan shi ne kenan dama da kaji mutum na aljanna ta mai rabo ce to ya san da wuya ko ya san ya yi taɓargaza shi ya sama asalin asalin karin maganan cewa suka yi aljanna ta mai rabo ce in ji mai sabo haka suke ce asalin karin maganan kenan in ji mai sabo ma'ana in ji mai zunubi ana gane da kyau ko su ne ke ta ajiyar ta mai rabo ce a takaice dai wannan hadisin yana nuna korewa daga rahamar Allah daga cikin abin da ke shayo sa yanka ga wani wanda ba mi ba ba Allah ba daga cikin su kuma wannan abin guda hudu wanda zamu gansu a cikin fihi masail wa an tariq bin shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga tariq bin shihab lalle manzo Allah ya ce dakala aljannata rajulun fi dhubabin wani mutum ya shiga aljanna dalilin kushe wa dakalan nara rajulun fi zubabin wani kuma ya shiga aljanna dalilin kushe ta akwai magana ko qalu suka ce wa kaifa zalika ya rasul ya akai haka qala sai manzo Allah yace marra rajulani ala qaumin lahum salamun wasu mutum guda biyu ne suka biya a wajen wasu mutane da suke da gumki la ya juzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an wanda su ka'ida duk wanda ya biyo a wajen wannan gumkin to ba zai wuce ba har sai ya yanka mishi wani abu ana gane shine mana yuqarribu har sai ya kusantar masa har sai ya yanka masa wani abu faƙalu li ahadihima sai wannan masu bautar gumakan suka ce ma ɗayan daga cikin waɗannan mutanen guda biyu qarrib kusantar da wani abu ni zaka yanka ma gumki kamin ka wuce qala ce laysa indi shay'un uqarribuhu banda komai da zan kusantarwa banda komai da zan bada ba zan yanka ma gumki qalu lahu suka ce masa qarrib walau zubaban ka yanka ko da kushe ne fa qarraba zubaban sai ya kusantar musu da kuje ma'ana ya yankar musu da kuje fa khallu sabilahu sai suka sakar mishi hanyar sai ya tahi fa dakhala nara sai ya shiga wuta dan hakin da karaina shi ke tsone maka idanu ko wai shi gani yake kuje ba komai bane to gashi wannan na na Allah ku ne ana gane da ku tabe wanda ya mutu wanda ya shine kusantarwa shine yankan dama me ake ce ma yanka shi ne mi shi ne a kashe abu bambanci da kashewa shi ne wannan an yi niya kawai don an yi kawai don ta'addanci shi kuma wannan an yi ne don saboda wani imma don Allah ko don boka ko don aljani ko don gunki ko abu shi ne bambancin yanka da kisa ana gane da kyau ko? na'am sai ya halbe ta ta muje gaba sai ka shekai wadda tambaya wa ƙaru lil'akar kahin muhidda ina manta sai ka tuna bin ƙarshen wannan babin wa ƙaru lil'akar suka ce ma wani ƙarrib kai ma kusantar ma'ana suka ce ma gudan tun da su bi ne ko ƙarrib to kai ma ka yanka wani abu ka kusantar da wani abu faƙwada sai ce ma kuntu li'uƙarriba li'ahajin shai'an dunallahi azza wa jalla ba zan kusantar ma kowa da wani abu ba in ba Allah ba mun bayi madaukaki ma'ana ba zan yanka ma kowa komai ba in ba Allah ba fadarabu unuqahu sai suka bigi wuyansa ma'ana suka kashe shi fadakhala aljannata sai ya shiga wuta rawahu ahmad ahmad to subhanallah fadakhala aljannata sai ya shiga aljanna irin wannan kuskuren ba a bari mutun ya wuce shi yasa hatta cikin karatu in mutun nayi misali innal ladina amanu wa amilus salihati ula'ika hum sharrul bariya to ku taro limami ko ku bari ya wuce ya kai wuta ya kai yan wuta aljanna yan aljanna wuta ai ka san akwai matsala ko wannan shine kenan irin wannan ba a baji mutun ya wuce idan a eh a a subhanallah hada tamu duka subhanallah ka gani ashe sai mun koma doka da macen babbat dama don ko an rasa connection sai a dora shi daga baya na dama yau connection kin tayi ta abin ga na sai ya ce eh a ci gaba kawai a ci gaba kawai allon shi ne kera yake sai shiga wuta rawahu ahmad ya shiga aljanna ahmad ya rawaito sa na'am tunda su wanda suke sauraron audio lahiya ne suke an maimaita kamar an kosar da su fihi masail a ciki akwai mas'aloli na'am eh ba babi bane ku bari mu kare mas'alolin nan sai a yi tambaya kafin mu shiga sabon babi na'am al'ula na farko tafsiru inna salati wa nusuki mun samu fassarar inna salati wa nusuki الثانية نبي تفسير فصل لربك وانحر موسى مفسر وانحر الثالثة نأكو البداءة بلعنة من ذبح لغير الله هاراوا da wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba ma'ana a cikin abun guda hudu da aka zano dukkanin su munana ne ko amma da me aka fara yanzu da a ce buku wannan karatun ba ya aka zano irin wannan abun guda hudu a ganin kuwa ne ku za ku zaɓa wanda ya tsine ma iyayensa albarka da wanda ya taimaka ma maɓannaci da wanda ya canza iyakar ƙasa da wanda ya yanka ga wani Allah a a ce wai bukuyi karatun tauhidi ba wanne in ba karatun tauhidi ba a ganin kuwanne ne fi kowanne muni waiwuwa bi kulli saraha ba tantama zagin mai tsine ma mai tsine ma iyaye amma kun gani ko tsine ma iyaye bai kai ne ba yauwa bai kai ka yanka ma wani Allah wani abu ba shirka karama ma wai ba ba na'am na gaba arrabi'a na hudu la'anu man la'ana walidaihi la'antar wanda ya la'anci iyayensa wa minhu abinda ake nihi da wannan yana daga cikin la'antar iyaye an tal'ana walidayyin rajuli ka la'anci iyayen mutum fayal ana walidai ka sai ya la'anci iyayenka ba wai ana nufin ba kawai ka ce mamata Allah ya miki kaza ba wai wannan kawai ba ba shi ba kawai ko da ka zagi mutum shi ma ya mi shi ma ya rama kaga ai asali kai ba iyayen ka zaga ba ko to amma maganar akan ka za ta komo shi zagi gaba ɗayansa gaba ɗayansa in aka yi wanda ya kowa lahi shi ne wanda ya fara a hadishi manzo Allah ya ce almustabbani ma qala fa'ala albadi imanan ya'ta bil mazlum idan ya kasance mutum biyu suka yi zagayya to duk zunubin da za su kwasa na wane ne na wanda ya fara ne a sai dai in wanda aka fara ma wajen ramawa ba wuce wuna da iri ba misali ya ce maka uwaka suka ce ni to uwarka ubanka kakanka kakannin gidanku ala gani da kyau ko to wannan ya tada wannan ya wuce guna da iri ko wannan yawa to yanzu na uwarkan shi an marmake ba ba shi amma na uban da kakannin da aka zano to wannan kuma kake zaka dauka abinka ala gani da kyau ko wannan shi ne ke na'am
kamar idan mutum ya zaɓi wani eh sai da baya sai ya tuna a ce abu kamar ya zaɓi shi daga sai ya zaɓi shi eh eh sai ya shaɗu a kamar wani shafi a fara da ake eh na'am Ah, shi asali zagi inda ba cikin eh, ba ba da gangan kai ba ka da laifi akai ana gane da kyau ko misali irin wanda suka saba da wasan nan ta zagayya Eh, ana gane da kyau ko ha yabon bahaushe a shi ne zagi a eh shegewa ne yawwa jazakallahu khairan Aka- a gane ko wanda shi yawwa shegewa ne irin wannan kun- wannan zagi ne mummuna ha in a shari'a ne inda da gangan kai in ya kai ka kara ko ka kawo dalilin cewa shi shege ne ko amma bulala 80 80 da goma ana gane ke ko 80 da jalla bulala 80 bulala 80 dalilin shegewa ne wanda kace to amma da yake yana daga cikin ah, allagau ma'ana irin abubuwan da aka saba yau da kullum in mutum ba da gangan yake ba kun san akwai wanda duk da sabo ne akwai wanda da gangan yake ya so ne ya saba ba a so mutum ya saba amma dai me yake da suna ta kama tun lokacin ana yarin ta tun ana shashanci an saba yanzu an tuba kuma abin can ba a rasa ba yana zuwa wannan babu laifi amma in lokacin ana shashanci ne to shi wannan kana da laifi dan mutum da gangan ne yake yi a takaice dai wa masu girma zagi laifi ne wanda yake daga cikin manyan laifuka manzo Allah ya ce minal kaba'ir yana daga cikin manyan laihuka na'am na gama da yake alkhamisatu na goma la'anu man awa muhdithan mun samu a me yake da suna mun samu la'antar a cikin wannan darasin mun samu la'antar wanda ya taimaka ma muhdithan mabannaci wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an abinda ake nufi da wannan shine mutumin da zai yi wani abu yajibu fihi haqqullahi wanda dangane da shi akwai haƙƙin Allah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dalika sai ya koma ya labe zuwa ga wanda zai bashi kariya daga wannan kai tsaye dai mutum yayi laihi ka bashi kariya wannan aboka suna daga cikin masu shiga a cikin wannan ana gane ki ko aboka wannan alƙalan da ake ɗauka ko ba su ba ma yanzu misali a za a yi orchestra ne ana gane da ke ko kuma ka san orchestra ne za a yi in an ɗauki kujerun naka wurin haya orchestra ne za a yi kaɗe-kaɗe ne za a yi a sheka aya ana gane da ke ko a yi ma'alla izgili to in ka ba da wannan kamar ka taimaka musu ne kai ma la'anta tana a ciki Allah ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan wannan shine kenan السادسة نشد لعن من غير منار الأرض لأنتر wanda ya canza manaral art shine iyaka ta ƙasa wa hiyal marasim abinda ake cewa manar iyaka hiyal marasim sune alamomi allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika min al ard wanda take raba haƙƙin makwabcinka da haƙƙinka na ƙasa imma na gida ko kuma na gona fatoghayyiruha sai ka canza ta bi taqdimin aw ta'khirin ta hanyar zadawa ko ta hanyar me matsowa an san zadawa shine yanzu nan ga iyakar gonarka sai ka ƙara gaba kenan ka sako wani wani hili daga cikin hilinsa a cikin naka shine shine taqdimin an gane ko ta'khirin shi kuma shine ka jayo ana gane da kyau ko ma'ana ka ƙara mishi ko ƙara mishi kai sai inda mi sai inda izinin shi ko ƙara mishi ka kai kuma fi yawanci irin wannan ƙaruwar za ka kamar akwai wata matsala shi sa aka yi wannan ƙarawa misali kama a ce wani gebe ne ke tsakanin iyakar taku to kai sai ka raba gonarka da wannan geben a ce iyakar taku tsakanin gebe take to kai sai ka yi babbar gada ka bar wacce iyaka ta tsakiya ka komo baya sai kai babbar gada wanda in ruwan sun zo ba za su shiga mi ba ba za su shiga gona kaga wannan irin wannan kama akwai cutarwa shi a gare sa duk da kuma me ragewa ne kai ko da kyakkyawan niyya kai sai ka sanar da shi ana gane da kyau asabi'a na bakwai alfarqu bayna la'nil mu'ayyani wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabil al-umum bambanci tsakanin la'anta ta mutum ayyananne ana gane ko da la'antar ahlul ma'asi masu zunubi ala sabilil umum akan hanya ta gamewa abinda ake yi la'anta kana biyu ce akwai la'anul muayyan da kuma la'anul am shine a ce wane kaza Allah ya tsine maka albarka ko kuma Allah ya tsine ma mazinata to wane kaza shine la'anul muayyan ana gane da kyau ko shi kuma Allah ya tsine ma mazinata shine la'anul me la'anul am abinda malai yake so nuna mana anan dan an ce Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma iyayensa kada da kaji mutun yayi zagi sai ka ce Allah ya tsine maka albarka ana gane da kyau ko dan a can ba a ce ba wanan shi ake niya wanda yayi ka'ida ce suke cewa la'anu al-la'nu bi wasfi al-ammi لا يستلزم لعن الأعيان إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع dan an ce masu kaza masu abu kaza la'ananni ne to ba shi ke nuna duk wanda ya ba la'ananni ne sai in sharuɗa sun cika tana iya mutum ya yi zagi alhali a cikin rishin sani ne ko kuma a ramawa ne kai kuma baka ji na wancan da ya zage shi kin ba ana gane da ke ko ko kuma ka ga wani mutum da bakar kaza ya je yana yanka kace kai Allah ya tsine maka albarka ana gane da ke ko kai kun baka san yalla kazan nan ya aka yankan me yake mata ba ko kuma a'a shi bai san da cewa ba ma hatta kaza baya halatta ka kai ne ka kai a wajen boka a yanka kenan shi yasa dan an ce masu abu kaza Allah ya tsine musu albarka ba shi ke nuna duk wanda ya bame yana shiga a ciki sai in me sai in sharuɗa da ka'idodi sun cika shine abin da ake nufi anan مالك الثامنة نتكوس هذه القصة هذه القصة العظيمة أتكون أن درس منسى مو وأن كسر من جرمة وهي قصة الذباب إذا قصة تا وأن كجن لمك غني التاسع نقوم كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب كسن تيور سياش قوتا دليل وأن كجن الذي لم يقصده وأن شي بينهم بما كوي ya bayyanihin ya yanka shi bane kawai don gumkin bal fa'alahu takhallusan min sharrihim yayi ne kawai don saboda ya tserata daga sharrin su wannan hadisin na kujan yana fassara min wani fadin magana da Hausa suke cewa Allah baya halittar banza ma'ana duk abin da kaga Allah ya halitta to ba mi ba ba dan banza halice sa ba kai shi shi da suka da kusantar da kujan nan suna ganin ba mi bane ba komai bane ba na kowa bane ba na kowa bane in baka san mai shi ba to Allah shine mai shi Allah baya halittar banza ana gane da ke ko al'ashira na goma ma'rifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina sanin girman shirka a cikin zuciyar a cikin zukatan mumunai kaifa sabara zalika alal qatl domin ka ji yanda wannan wancan mutumin yanda yayi hakuri akan a kashe shi walam yuwafiqhim ala talabatihim ana ganin da ke ku bai bai bai yarda ba da abin da suka nema ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-amal az-zahir tare da cewa su abin da suka nema kawai aiki ne na zahiri ma'ana da a ce zai kashe ba da niyyar yayi bane dan su da a ce zai kashe da niyyar dan Allah to da ba zai samu amma dan saboda dai ya san girman shirka ya ki ne ya ki yadda ya kashe wannan kujan dan saboda me dan saboda gumki alhadiyata ashara na goma sha ɗaya annan ladhi dakhala an-nar muslimun kasancewar wancan da aka ce ya shiga wuta dalilin kuje musulmi ne li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dhubabin domin da asali kahuri ne ana gane da kyau ko to ma za a ce ma ba ma za a zancen ya ka huta ba ba za a ce ma ya shiga wuta dalilin me ba dalilin kuje domin ana ta kaiwa ka ta hulla ana gane da kyau ko domin ya an ce mutum kahuri ne to yanzu duk wasu abubuwa da ake ga dan ya tai wajen boka dan yayi shirka dan yayi kaza duk wannan ba mi bane ba kai wai dan dama asali ba mi ne ba musulmi bane ana gane da kyau ko kenan wannan shine dalilin cewa wanda yayi wannan musulmi ne asaniyata ashara na goma sha biyu fihi shahidun lil hadithi sahih a cikin wannan akwai a shaida ta wani hadisi ingantacce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'alihi aljanna ta hi kusa ga ɗayanku akan hancin takalminsa wannaru mithlu zalika haka ita ma wuta ma'ana aljanna ta hi kusa da mutum hiye da me hancin takalminsa duk tufa duk abin da kake sawa a cikin jikinka babu abin da yake matsewa da kai ka wanne kamar hancin takalmi ana nufi irin takalmin nan masu hanci domin misali a da su kaɗai ne ke gani shi sa aka wannan misali ɗan samfa misali in hancin takalmi ya cire tahiya tana yiwa ba ta yiwa kuma in kana tahiya dole sai ka matse ni sai ka matse ɗan yatsun sai ka matse hancin da kyau to wannan shine ake nufi abin da ake nufi da wuta tana kusa da mutum shine ma'ana wuta kana iya kai dan karamin abu wanda wanda kai a ganinka ba koyo bane kuma yi dalilin me shigar ka wuta kamar yanda ita ma me aljanna haka shi yasa ba a so mutun ya raina aikin alkhairi ko mi karantar sa haka shi ma aikin zunubi ba a so mutun ya raina sa wannan shine kenan as-salisata ashara na goma sha uku ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam sanin cewa aiki na zuciya shine manufa mafi girma hatta inda abadatil awsan hatta a wajen masu bautar gumaka ma'ana niyya ita ce abu mafi girma a wajen Allah madaukakin sarki hatta ma wanda suke bauta ma gumaka niyya ita ce abu mafi girma a wajen su abinda suke niyya shine wannan kujin da ya kusantar suka sai ka kusantar mami gumkin yu abu kaza kenan kai dan gumkin shine abinda su suke so kenan shine wannan asalin niyya ma'ana dai kamar nan anan muna muhimmancin niyya da darajarta da tsararta a wajen Allah madaukakin sarki babu la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah babu mai bayani akan ba a yanka dan Allah a wurin da ake yanka ga wani Allah wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki la takum fihi abada kada ka tsayu a cikin sahal abada la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da aka gina akan takawa akan tsoron Allah min awwal yawmin a rana ta farko da ka shigo a Madina a haqqu an taquma fihi shi yake cancanta ka tsaya a cikin sa kai sallah fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu domin a cikin wannan masallacin akwai wasu masaji akwai wasu mutane wanda suke son tsarki wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarki dalilin sabkar wannan ayar shine munafukai ne suka so su raba kan musulmai da suke a ƙauyen ƙuba wani ƙauye ne da ke kusa ga madina to a ƙauyen akwai wani masallaci wanda shi ne masallaci na farko da aka fara yi a addini a musulunci ana gane shi ne masallaci na farko ba masallacin madina ba masallacin madina ba ne shi ne masallacin ƙuba da manzo Allah ya zo a ƙauyen nan ya zamna ana gane ya yi 'yan kwanaki yana jiran ali da ali ya zo sai suka wuce a madina to don suna so su raba kan musulmai sai suka gina wani masallaci a daban don a raba kanun mutane wasu ta wancan masallacin wasu ta wasu ta wancan to sai suka nemi da manzon Allah ya zo ya yi sallah a sabon masallacin nasu don ya sa musu albarka su rika alfahari ai masallacin ma muhammadu ya yi sallah a ciki sallallahu alaihi wasallam to shine sai manzo Allah ya shirya zai tahiya sai Allah ya sabka manzo Allah da wahayi cewa wannan masallacin ba dan Allah aka yi shi ba ana gane da kyau ko ka je masallacin da aka yi dan Allah tun harko na Quba shine ya cancanta kai sallah sai manzo Allah ya fasa sallah a wannan masallacin nasu abinda maliki dalilin da yasa malika wannan dan ya nuna mutanen banza ne suka yi shi da haka kenan na banza ne ana gane da kyau ko an sabit ibn ad-dhahaki radiyallahu anhu qala kenan da haka kai mutumin kirki kada ka zo kai ne kada ka zo kai ibada a nan qala yace nazara rajulun an yanhara iblan bibuwana wani mutum yayi alwashin ya soke taguwa abuwana ana gane da kyau ko ma'ana yayi yanka abuwana sunan wuri ne fasa'ala annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzon Allah فقال سيما زو الله يتي مسا هل كان فيها وثن من اعيادهم من اوثانهم من اوثان الجاهليه يعبد a wannan wurin har akwai wani gumki na jahiliya da ake bauta ma qalula suka ce a'a qali ce fa hal kana fiha eidun min a'yadihim to har akwai wata sallah daga cikin salloli da suke yi qalula suka ce a'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace awfi bi nadrika to ka je ka cika alwashinka fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah domin ba a cika alwashin da aka yi na sabon Allah wala fi ma la yamliku ibn adam da kuma a cikin abin da mutum bai mallaka ba rawahu abu daud abu daud ne rawaito shi wa isnaduhu ala shartihima sanadin wannan hadisin akan sharadin bukhari da muslim ne fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli wanda su za su bayyana mana abin da ya gabata al'ula na farko tafsiru qawlihi la taqum fihi abada mun samu fassarar fadin cewa kada ka tsayu a wannan masallacin hal abada an ci kan manzo Allah ya salla a ciki dan saboda ba a yi masallacin dan mi ba dan Allah asaniya na uku annal ma'siyata qad tu'athiru fil ardi kasancewar sabo yana iya yin tasiri a wuri a ƙasa wa kadhalika ta'a haka ita ma biyayya tana iya tasiri a wuri duk wurin da aka saba yin kaɗe-kaɗe da raye-raye a nan to makruhi ne ku ku zo ku aza karatun ƙur'ani ko ku aza wa'azi misali na daga cikin abubuwan da ake yi na in za a shirya wa'azin ƙasa sai a shirya shi a ina a stad me aka saba a stad tsirara da su orkestra da su menene makruhi ne sai in ya kasance babu wurin da ya dace in ba nan ba to a wannan lokacin kuma sai a yi min babin larura ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan gaskiya ce fa ko mi dacin gaskiya an wade ta ana gane da kyau ko wannan shine kenan eh eh shi ai wannan duka daga cikin maslaha yanzu misali a nan yamai akwai masallacin kadafi duk mutanen da star zai iya doka masallacin kadafi yana ne yana doka shi ai shi sakon wani lokaci a can suke yi ana gane da kyau ko in shaidan ya yi tasiri ne kuma sai a yi shi a ina sai a yi shi a start wannan shi ne kenan wannan shi ne dalili kararrawa zancen gaskiya a yi shi da wallo ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan asalisa na uku raddul mas'alati al-mushkila ila al-mas'alati al-bayyina mayar da mas'ala wadda take a al-mushkila wadda ba a san amsar ta ba ma'ana mayar da tambayar da ba a san amsar ta ba ilal mas'alatil bayyana zuwa ga tambaya wadda za a bayyana wa li yazulul iskali dan saboda abinda ba a gane ba a ciki ya kau abinda ake nihi shine sun tambayi manzon Allah ya tambayi manzon Allah ina so in yi yanka abuwana tambaya ce yayi ko sai manzon Allah ya tambaye sa akwai wani gumki abuwana kenan almas'ala almushkila ita ce mi tambayar da shi yayi almas'ala albayyana ita ce tambayar da shi manzon Allah ya mi yayi ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi shine laraba suke cewa as-su'alu mu'adun fil jawabi ana gane da kyau ko asali ita tambaya amsar ta a ciki take ana gane da kyau ko wannan shine kenan arabi'a na hudu istifsalul mufti idha ihtaja idha ihtaja zalika ma'ana yana nuna muna yana da yana da kyau wanda aka tambaya wani abu in bai gane ba to ya tambaya a ƙara masa bayani akan tambaya don saboda ya samu ba da amsa yadda ya kamata shi ake nuna da istifsal ma'ana neman ƙarin bayani alkhamisa na biyar anna takhsisal buqa'ati bin nadri la ba'sa bihi idha khala min al mawani' kasancewar keɓance wani wuri don aiwatar da wani alwashi babu laihi idan dai har ya kasance babu wani abun hani a wurin misali kai ne kace na yi alwashin in allah ya bani bak ana gane da kyau ko sai na yi itikafi a masallacin amiru sultan itikafi duk masallacin da kai yayi ana gane da kyau ko sai yin itikafi ne wanda juma'a za ta kama ka to wannan shi dole sai kai masallacin juma'a yanzu masallacin da ma kana yake itikafi ai kun san ba na juma'a bane ko sai in ya kasance itikafin zai kai zai sai kama ka a juma'a to dole kai shi a ina a masallacin juma'a domin sallar juma'a dole sai ka huta daga wannan masallacin ka ina ka je wani to shi kuma hitar da zaka yi yana karya me itikafi ana gane kun ji an samu wani karin bayani a wata mas'ala daban to wannan shine kenan shine abin da ake babu lahi ka keɓance wani wuri don saboda a alwashi misali ka ce wannan shekarar in Allah ya so sai na je wa'azi a wuri kaza kun ga alwashi ne nayi misali ne alwashi ne nayi kuma ko nayi wannan alwashin da gaske ba wai abin gane nake muku ana gane da kyau ko wannan shine kenan na'am as-sadisa na shidda almanu minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliya kasancewar an hana alwashi a wani yin alwashi a wani wuri ko kuma an hana yin yanka a wani wuri idan ya kasance akwai gumki daga cikin gumakan jahiliya walau ba'da zawalihi ko da ko bayan wannan gumkin an kawar da shi asabi'a na bakwai almanu minhu idza kana fihi idun min a'yadihim walau ba'da zawalihi an hana haka idan ya kasance akwai wata sallah daga cikin salloli na mushrikai da suke yi ko da ku wannan sallar an bar yin ta asamina na takwas annahu la yajuzu alwafa'u bima nazara fi tilka albuqa kasancewar baya me yake da suna baya halatta cika alwashin da mutum yayi a irin wannan wurin li'annahu nazru ma'siyatin domin shi alwashi ne na na sabo misali kai ne kace na yi alwashin sai na yi na fila raka a biyu a bayan ɗakinmu ku saura da kyau na yi alwashin sai na yi na fila raka a biyu a bayan ɗakinmu ana gani da ke ku sallah a bayan ɗaki ta halatta to kaga shi alwashin shi karkar shi ma ne ne sabo ne to ba za a ce ba dole sai ka cika me sai ka cika wannan alwashin ba a cewa ai Allah ya ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira domin alwashi na sabon Allah ba a me ba a cika shi ana gane da kyau ko wannan shine kenan misali in kace nayi nayi alwashi sai nayi zina a wuri kaza to wannan alwashi ba dole haramun ma ne ka cika shi ana gane da kyau ko amma in kace nayi alwashi sai na yi ma wance wa'azi da na gabata sa hijabi to wannan alwashin dole sai kame kishiyar wancan ne wani hudi ko ai wancan in ka ji ba wa'azi ba ne za ka mata ko waze ta ne za ka yi to shi kuma wannan wa'azi ne za ka yi mata to shi kuma wannan ya halatta don saboda me don saboda shi ya halatta asali shi biyayya ce attasi a nasara alhazur min mushabahatil mushrikin fi ayadihim jan kunnai game da koyi da mushrikai koyi da kahurai fi a'yadihim a cikin sallolinsu walau lam yaqsidhu ko da mutum bai niyyar haka ba an zo wurin ma'ana a wannan hadisan da muka karanta suna nuna muna baya halatta mutum yayi koyi ko yayi kamanceceniya da kahurai a ranakun sallarsu idan ya kasance an san a ranakun sallarsu suna sa tufafi kaza ko da tufafin nan sun halatta a asali to a wannan ranar bai halatta kame ba bai halatta ka sa wannan tufafin ba yanzu ga mu akwai salloli guda biyu na kiristoci da suke gabatowa wanda ka zo ka ga yanda wasu daga cikin rubabbun musulmai wanda ba san abin da suke ba san ciwon kansu ba suke koyi da su duk wanda ka ga wallahi yana koyi da su a wannan sallolin to ka san da cewa yana a cikin jahilci mai girma in ma jahili ne in kuma ya sani da gangan yake yi to yana a cikin bata mai girma ya tabbata a hadisul kudusi Allah madaukakin sarki yace yukadhibu ibnu adama wa yasubbuni dan adam yana zagi na dan adam yana ƙaryata ni sai Allah ya ce amma ƙaryata ni zagina da ɗan adam yake yi faƙauluhu an nittakhastu waladan wa ana Allahu al-ahad samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad ƙaryata ni da ɗan adam yake yi shine zagina da ɗan adam yake yi shine kasancewar ya ce na riƙiɗa alhali ni kuma Allah ne kaɗai ne ban aihwa ba ba a aihe ni ba ashe lokacin da kake ce ma kiristoci bonfet kaman kana musu barka ne suna zagin wa suna zagin Allah maɗaukakin sarki ya za a yi kai da kai da kulhu wallahu ahad Allah ɗaya ne lam yalid wa lam yulad bai aihuwa ba kun ba aihe shi ba amma waɗanda suka ce Allah yana da ɗaka su kana musu barka ya za a yi kai da kai da Allah ya ce wa lam takun lahu sahiba ba ya da mata amma ka zo kana barka ga waɗanda suke ganin Allah yana da ni Allah yana da ɗa ya za a yi kai da kai da da la ilaha illallah ba abun bauta sai Allah shi kaɗai ba da abokin tarayya amma ka zo kana barka ga waɗanda suke murnar an aihe Allah ko waɗanda suke murnar Allah guda uku ne ya za a yi tana iya yiwa ba ka yiwa shi sa wani mai hikima yake cewa أتشارك الكفار في أعيادهم يا غارقا في ذلة وهوان أوما كفيت أخي بالعيدين من إبدال رب واهب منان فهما الشعار لنا ومنحة ربنا من أشرف الأيام والأزمان إتي يا ذاكر كتاريا da waɗanda suka kafurce ma Allah suke zagin Allah kana tarayya da su a cikin sallolinsu yace ya kai wanda ka nitse a cikin teku na bata yace mu a musulunci babu sallolin da Allah ya shar'anta muna ya halatta muna in ba salloli guda biyu ba sallah ta karama da sallah ta ne sallah babba su ne sallolin mu na musulunci kuma su a matsayin ibada suke a gare mu amma duk wata sallah wadda ba wannan ba in ma kai dan al'ada ko kuma kai ka samu zunubi kawar misalin wanda zai fetan 31 December ko kuma 25 December ko da abin da kama da haka kenan mu ji tsoron Allah madaukakin sarki katar zama suna da sallah da suke yi a katar su bidiyo ko to kun gani duka wannan suna daga ciki idan mutum yayi tare da ya sani yana iya maharidda wannan yana iya hidda mutum daga musulunci yana daga cikin akwalihin al-Imam Ibn Ibn al-Qayyim yake cewa idan kama mutum barka idan kama nasaru barka da sallarsu to kawar misalin mutum ne ya zo yana sujada ga gumki kace masa barka abinda kake mai kyau ne ya ce to wannan barkar da zaka masa laihinta ya yi mutumin da zai yi liwaɗi kace masha Allah ka yi daidai barka da liwaɗin da ka yi ya ce zunubin wancan da ya barka ga masu sallah ta kiristoci ya yi girma akan wannan don mi don su wancan me suke yi shirka suke su kuma wannan me suke yi zunubi suke yi kaba'ira wannan shi ne kina abin ba na wasa bane wallahi na fatan Allah mukin sarki ya nisantar da matasan mu daga wanda su ne mafi yawanci masu haɗawa a ciki na ga wannan daga hannu na kamar bondi sans komi eh a kaman kado a ce a ce ku je ku amshi kado eh a kado nan da ake badawa in dai ka san don wannan sallan ne aka maka baya halatta ka karba ana gane da kyau ko in ka san don wannan ne aka maka baya halatta ka karba wannan shine in ce magana ta gaskiya na'am aha to irin kamar misali a sallah ta kasa Mm.
za a ce jiki da san ko duwawo wanda kone ne wanda kasa ake kuma rai Na'am.
ne hukuncin musulmi ya yi wannan sallah tun da ana kiran shi da sallah Mhm, mhm. Eh, idan ya kasance wa- wannan suna daga cikin ah, abubuwan da malamai suke saɓani a kansu irin wannan sallolin da ake yi to amma dai magana mafi inganci wannan suna shiga a cikin abubuwan da suke na al'ada ana gane da ke ko suna shiga tunda da aka yi ba da niyyar a samu mai ba a samu lada aka yi ba in aka yi da niyyar ibada ne ake shine wannan aka ce mutum yayi me yayi bid'a ana gane da ke ko wannan shine kenan tunda asali eh, ba ba da niyyar ibada aka yi ba to za a dauke shi a matsayin al'ada ce kamar wani taro ne na farin ciki da abin da ya kamata haka. wannan shine kenan na'am
kaman an yi magana an da mutum zai iya to kaman ta hakiki kaman da in kana san Allah ma wani abu Mm.
to kana roƙon Allah wajen wani abu zai kai abu dan ko ya baka ya cika ma duk da kace ko za ka yi haji wannan itikafi ko ko za ka yi azumi Mm.
wannan ya halarta na'am mun yi- mun mun tattauna wannan mas'ala ko yace kawan misali kana neman wani abu sai ka ce Allah in ya baka abu kaza zaka yi misalin azumi kaza ko kuma zaka yi itikafi to ya halatta kake tambaya ko yawwa wannan asalin shi bai makruhi ne ba a ce bai halatta ba amma makruhi ne wannan yana daga cikin irin wanda irin wanda manzo Allah ya ce ma innama yustakhraju bihi min al-bakhil mai ruwa ke yin haka inji manzo Allah ka ce sai Allah ya maka abu sannan ka yi mishi ana gane ke ku shi ne abinda ake so kishiyar shi ne attawassul ka yi aikin ka yi azumi kwana uku yin suka ce ya Allah dan wannan aikin da na yi ka mini kaza amma ba ka ce ba ya Allah in ka mini kenan kamar gori ne kake ma Allah shi yasa malaman suka ce in ka ce Allah sai ya maka kaza in ka ce Allah in ka mini kaza zan yi kaza to ko Allah bai baka wannan abun ba sai ka yi wannan abun a ana gane da ke ku domin kahin wannan ni'imar Allah ya maka ni'imar masu yawa ana gane da ke ku kuma shi addu'a a kai tsaye ne ta cika sharuka karɓa ce sai dai karɓuwar ta bambanta mai yiwa Allah ya karɓa addu'ar amma ba ta yadda kai ka so ta ba Allah ya zaɓa maka abin da ya zama alkhairi a kanta kenan sai kasance dole sai kayi wannan wanda shi da kenan lokaci ya ne ya kamata na'am akwai alkawari na'am eh tambayar ka na'am wanda zai rataya kaza ko tantabara ana gane da kyau ko sai ya a ya sa laya ta bindiga sai ya halba ya halbi kazar a ya sa mata don ya halba ya gani za ta mutu ko ba za ta mutu ba wannan baya halatta manzo Allah ya tabbata a hadisi na mance ya nassin hadisin yake manzo Allah ya hana a kashe dabbobi ba dan a ci su ba yanzu in ka kashe ka halbe ta ya halatta ka cita asali bai halatta ka cita ba ko dabbar da bai kamata a cita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana cikin uh, sun dawo daga wani wajen wani yaki gazwatul kaimak- uh, gazwatul zatu biqa sai aka sabka sai sahabbai suka je suna gyara manzon Allah karkashin wata- wani icce wanda anan manzon Allah zai hutawa to a karkashin iccen sai suka isko tururuwa ana gane da kyau ko suka isko tururuwa sai suka banka ma gidan tururuwan wutar don saboda tururuwar ta tahi kada manzo Allah ya kwanta ta ni ta cutar da shi manzo Allah ya zo ƙarƙashin inuwa zai zamnawa sai ya ga an sama gidan tururuwa wuta manzo Allah sai ya hau hada manzo Allah rai shi ya ɓaci akan wannan abin da suka yi da ƙarshe ce la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar muhallu shahid dai anan manzo Allah ya hana kashe hatta tururuwa tururuwa cin ta ake yi to hatta ita an hana an hana a kashe wannan shine kenan akwai hadisi wanda suke nuna haka kenan wannan za a cewa kai tsaye bai mi ba bai halatta balle ma gashi ma shirka karara wai sai an ra- sai an rataya mata mi Rataya. to ko ba a rataya mata laya ba bai halatta kai ka- yanzu misali yan yara masu yawon halbin kiskaye laifi ne ba wai ka sha an ce wai zagin Allah yake ƙarya kuke yi wannan kada kan da kuka ga yana yi zikiri ma ne yake misali kwadi da kuka suna wannan kukan zikiri ne suke yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu wannan haka da kaga yana kaman misalin yanda kake cikin sallah kana bi kana tahiyya ana gane da kyau ko wannan shi ne gaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah